إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغرب الخاتم لما سبق ناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin sayyid bukhari muna fatan Allah ya mana muwafaqa da abin da za mu karanta Allah ya mana muwafaqa da abin da za mu saurara Allah ya sa abin da za mu karanta da saurarawa ya zama su da iya kira da yau duniya da lafiya da farma Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yau muna 28 da watan zulqa'ada hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama dubu da dari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da goma ga watan takwas miladiya annabi isa alaihi salamu dubu biyu da takwas muna cikin kitabun yaci don haka yanzu za mu tashi sabon gano
babu tawafi ala wudu'in
باب الطواف على وضوء الإمام البخاري رحمه الله يجي wannan babi na magana a kan tawafi da alwala ko kuma matsayin alwala a tawafi kadan bai ce dole ba bai ce ba dole ba bai ce sharfi ce ba bai ce ba sharfi ba ce ita alwala a tawafi a nan alimar bukari bai ce wajibi ba ce bai ce ba wajibi ba ce sai ya yi tarjama mulaka saboda da aka yi da sabarin da ke ciki wasu na ganin wasannin a wasan rarrakar yi ce ga da wani su musu na ganin ba shafin ba ce saboda haka sai ya yi tarjama bai yi bayani ba sai ma mulkar da nawa
حدثنا عمرو بن عيسى حدثنا ابن وهب قال خبرني ابو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوبل القرشي انه سال عروه بن الزبير فقال انا حج النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرتني عائشه رضي الله عنها انه اول شيء بدا به حين قدم انه توضا في بالبيت ثم لم تكن أمرة ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به أقرار بالبيت ثم لم تكن أمرة ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك ثم حج عثمان رضي الله عنه فرأيته أول شيء بدأ به أقرار بالبيت ثم لم تكن أمرة ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم حججت مع أبي الزبير بالأرواح فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن أمرة ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن أمرة ثم آخر من رأيت ثم آخر من رأيت وأن ذلك ابن أمرة ثم لم ينقضها أمرة وهذا الأمراء إنهم ولا يفعلونه ولا عبد من من وراء ما كان يبدعون بشيء حتى يضعوا أقدامه من الطواف بالبيت ثم لا يحلون وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تمتلئان بشيء أولا من أولا من البيت تقولون به ثم إنهما لا تهلان
ثم إنهما لا تهلان
الإمام البخاري حدثنا محمد بن عيسى محمد بن عيسى يا من سد مبارك حدثنا المهدي يجي عبد الله بن وهب يا من سد مبارك أخبرني عمرو بن الحارث يجي عمرو بن الحارث يا بني أبي محمد بن عبد الرحمن بن عبيد يا جدع محمد بن عبد الرحمن بن عبيد القرشي أنه سأل قوة بن الزبير حقيقة يا سمي قوة بن الزبير فقال شيخ الحجة النبي صلى الله عليه وسلم hakika annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya yi hajji kace to ta yaya ka kawo ka hadisi ba ko rasmi Aisha Aisha ta ba da labari radiyallahu ta'ala anha ya da na tabbata gare ta annahu awwal shay'in bada bihi hina kalima an turba kan dalilin da yasa mun kokari da wannan kalmar tarjuma matsayin alwala a kawai sharri ce ko ba ta yi mace shi da zuban bukari ya kawo wannan asali a ƙarƙashin wato wannan hadisi a ƙarƙashin wannan sarrafa sai ya ce ta ba shi labari kuma da aisha ta ba shi kowa labari ko tutun zubar labari ga yadda an sa su bane annahu awwal shay'in bada abihi farkon abin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya fara da shi ina kalima lokacin da ya gabato ya su maka annan mutawadda abin ya fara saboda za a fara ni za a fara aikin farko shi ne tawabi kare ke nan tawabi da wanda suka ce ba a yi sai da duk da wasu sun fince to ai sun wannan bai nuna wadatci in dai don wannan ne zai nuna wadatci ثم طاف بالبيت بايا والبسي دوامي لتاكي ثم لم تكن أمرة sannan bai warware ta bai mai da ta umra wannan harba da kacin da ya yi biyu ne na tunanin da kan fasiri bai yi fasiri ba a yashi a warware aji cikin umra kamar yadda ce ne da baya mazalla sassar ya warware wasu hajjin su zuwa umra waɗanda ba su ko hadaya ba waɗanda su ko hadaya ba wanda kuma su ko hadaya ta ce su ci gaba ba za su warwaro sai sun ƙara aikin da shi ba za su warwaruwa sai sun ƙara aikin da shi ko sun ga wannan khasi ne hususiya ce kawai a wannan lokacin kawai ne khasi hajji annabi shi kuma sai da ba a yi hajjin a yi hajjin wannan ya ke ɗauki wannan lokacin ne kawai haka wasu ke ganin an suna wannan tafiya a tattauna sosai saboda haka yake sun malam takun umarata ya ɗauki kana na kisa sun malam takun umarata amma wani ne ce sun malam takun umaratu ya ɗauki da ta mafi tasar ni yi maruɗiya ta wadatu da maruɗin ta ma'ana sunan ta ba ta bukatar labari in kana zu usurati in kana zu usurati kaga zu usratin watan shi ne sunanta ko ba ta bukatar labari bi ma'anar usuli wal uquli wal nur kawai irin shi ne wannan akan gaishe amma nan ya kace da kan ta ma'in sai an sha sunan nan sai aka ce sunan nan kun umrata sannan lam takun umratan وأن سيوانا بلزام أمرا وأنا بوضعي حج مشك أمرا ثم حج أبو بكر سنة أبو بكر يي حج رضي الله تعالى عنه بلالا تبريش فكان أول شيء بدأ به أطراف dawabi ya zama shi ne farkon abin da sai da abubakar ya fara da shi dawabi da laki shi ya fara da shi sun malin farkon umarka sannan kuma shi ma da fasin hajjin nan ya mai shi umarka sun mahajja ثم عمر سنة عمر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مثل ذلك شيما يعني حتى ثم لم تكن عمرة ولم تكن عمرة ثم حج عثمان سنة سيدنا عثمان شيما يحج رضي الله تعالى عنه بعد دخول بيشي أول شيء بدأ به التواضع farkon abin da ya fara yi shi ne da wafi da daki da tsawon bin bai sun manan sarkun umarakun ko umaraka sun ma'awe iya ne shi dan akan tama ce e kayan nan ta zo tama sassar ne markoya sun manan sarkun umarakun sun mu'awe ko abdullahi bin umar sannan mu'awe da abdullahi bin umar sun ma'ajajin juma'a al'adi a zubarin umar kuna kuma wajen rubuta sai ce ma'abin zubair ma'ahadi ba kuma an kuya mace ma'abin zubair ba kun ma'ajin da ma'abin zubair ba ka ce abin zubair da kuya ne ma alli shi kuma ne ba sannan na hajji da labani waye wani sai kawo shi ba da sai ce a zubai ne da wani amma in yau kan ta sai ma ya kuma da ma a ji zubai ma alli a zubai ne da wani shi ne wannan ma alli a zubai ne da wani shi ne zubai ne da wani فكان أول شيء بدأ به أطراف البيت farko abinda wato babana a zubairu bin awwam ya fara da shi wato shi ne da tawafi da zaki sun malam takun umar sannan wato mai zan umar ma'ana bai warware haji ba da mai shi umara ثم رأيت المهاجرين والأنصار سنة المهاجر والأنصار يسألون الله يسمع هذا ثم لم تكن أمته وإن سمي هذا بعد الفسق هل cikin kuma watan dudin da kuma ce sun ma'ajin marar aiki ba'ar zalika yin umar sannan da karshe karshe ma wanda na ga ya yi haka wajen karshe shi ne abdullah bin umar sun malamiyar mukotaha umar khan to kan duka can da ta kun umar in duk a gane me yake nufi ba lam yanqudha umrata yanzu ta ga fito ya bayani ma'ana hajjin da aka duniya ba a warware shi ba ya koma kuma kamar yadda ba a sallar yin wadancan da wasu ko hadaya ba aka ce yin haka ya yana da dalili wanda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu karya wata ƙa'ida ta ta jahiliya ba a kuma a ashkurul hajji to yanzu ba da kashi an shigo musulunci wannan sai ta bani duk an yi wafi da su yanzu halal ne a yi umra a shukurun kashi su ko da ne ya fara umra a shukurun kashi to dan kai wannan ka'idar magana ta sun ce wa wadanda ba su da ba su ko alama to sai shi to a su warware وهذا الأمر عندهم فلا يسعدونه yace wa hada wa ibn umar abdullah ibn umar ne inda mun ga ne wannan su ba su aruhu ba za su tambaye shi ba wala ahadun min man mada ma kan yadda da shay hatta yi shi ba wani mutum da ya da wanda suka shuɗe a magabata mun ji ba ma kan yadda da shay ba sa fara da komai in su iso makka hatta yadda wa da mun da tsawon da bai sai sun aje dalilan su wajen tawafi da daki ma'ana tawafi da daki suke farawa da shi sun malaye duna sannan ba sa warwarwa wa kadar aiki umiyar alis ma'ana ba sa warwarwa ta sai sun nuna jirgin da wani daki wa kadar aiki urwa ya shi gaba da bayan aiki hakika na ga mahaifiyata ita ce asma umin tu adimakin ma'ana shi zuwa da awari mahaifin shi ruwa ya ce wa khalati da kuma khalata khalati ita ce umar mumin da aisha ya kuwar mahaifin shi ke hina saka da ma lokacin da suka gabato makka da kamta da abishe ba ta fara da komi a waya farko ita mana bai ta kuma ne da ɗakin da ke fara wasu yi kawo da shi ma'ana suka zuwa suka ba su komi sai su zane sai ka sai su yi tawafi sun mala illa ne su ne zaje hukun nan ma ma inna mala illa ko sa illa sa illa ne ba sa murwarwa to amma ne na abinci menene yasa ya kawo dogon hadisin nan cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama farkon abin da ya fara da shi annahu a wani shayin ba da abin gina tajima annahu tawadda alwala ya fara da shi kada nuna matsayin alwala ga tawadda da haka wasu ke gani tsaya wani mana sassan ya ce tawadda ga masana ne tun daga masana ne ba a sanna ba a alwala to haka tawadda ba a yi ba a alwala wasu ka ce to wannan tashbihi ba wani abin da ne ba ne yadda sallah kake haka tawafi yake to in haka ne a yi ruku ba ga mujalla da ba a sallah ba ruku ba da da wasu in da aka zo da tashbihin Allah sallallahu alaihi yana nufin ko ni rukuni na tsaye to ina rukukun nawafi ina sujjada nawafi babu saboda haka ya kamata sallah ne ta wani bangare su rabu ta wani bangare don haka su a ra'ayinsu ba sharri ba ne yin nawafi da alwala amma da gaskiya da sun tafi akan sharri ne sai da alwala duka ayyuka din nan sun tafi akan sharri ne ba a yi babu sai da alwala to in kuskure ne ma'adi a zubairu da awami wai ya samu sun mahajjaju ma'adi zubairu abdullahi bin zubairu ne abdullahi bin zubairu ne wasu ce a kuskure ma'adi a zubairu da awami ma'adi a zubairu da awami in ka zubar da zai zama ma'adin zubairi amma wannan kuskure ne sashi ma'adin din nan an ce kuskure ne sashi ma'adin na aka kawo shi amma dai ma'adi a zubairi da awami da duka shura da sauran nusa sun kawo shi ma'adi ne eh abin da ta saboda aliyin ka kare shi ka tsanin zubairu sai ka sa ma ali a zubairu da dawa har kuma da ɗin ba su so ya ce ma a ɗin zubairu tare da abdullahi bin zubairu shi kuma na nufin tare da mahaifinsa zubairu da dawa don haka da dai nan ma ɗin zubairu ya kaɗan janaye to sahihu ma'adin azubarin da kamar sai ka rubuta shi ne shi ya inganci shi ta kafa babu su na wurin yina inda aka sa tare da una a tsamahu na dina ya samu
hina
ya da una ko maimakon haka ma ka ne da kuma shaidin hina ya zaɓu na ku wata ya zaɓu a kadamu lokacin da yake suke tura turaridansu ku farko a wani tsawari tsawari ba ku yi zai
وقد أخبر ابن أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وغلام وغلام بأمرة فلما رأوا الركن حملوا وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما نصب الركن حلوا وقد أخبرتني يونس إسناد إليه وأنا الشيء وأنت حقيقة غاية زيادة أسماء ثمان الأول أنها أهلت حقيقة أما هي وأختها إذا تقوت أم الآية والزبير دبابا زبير الأواني وفلان وفلان دوان دوان تسبح منهم dukan sun yi harba da umar da umra balan ma rasa rukuna lokacin da suka shafi a rukunul aswar kenan e haddu sun tsoro suka warwaro nan kaga abin da yake nufi lokacin da suka shafi a rukunul aswar har ga wani kenan sannan a zagaya har a zagayo a zawa rukun limani sannan a zagayo da aka fara har a kammala a tafi a je a yi lafiya a kafi ba a fara da rabi a gangara a je a yi sa'ayi kan su ba da marwa a kare a dawo rufin rawo amma duk wannan kasar ake ba da an shafi a rukunin asur ba shi ke nan allu sai tsoro
باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله الإمام البخاري رحمه الله يشي wannan babi kenan a cikin bayanin wajabcin as-safa wal marwa wajabcin safa ya ji maganar shi safa na zama wajibi shi wujubi wadan la yata'allaqu bil a'mali la bil zawaj kenan sai an haɗa rola babu jubi sa'ayi bai da sama sha'adar jami'i ne na shaƙiya asalinsa alamar da ake sama hadaya da aka koro don a yanka ta a yankin daji to sai a tsaga turo gefen turonsa sai a zuba wani bakin yara haka wanda ba zai bace ba duk wanda ya kanta an masa alama ishari da wanda ake da ishari ko ishari ko tadriri duk ana wa hadaya ne to daga nan samu wannan shine alama min sha'irillah yana daga alamomi wato na addinin Allah ko kuma sha'irillah suna daga alamomin aikin haji
حدثنا ابو اليمان اخبرنا سعيد عن الزهري قال قال قلت سالت عائشه رضي الله عنها فقلت لها ارايت قول الله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما فوالله ما على احد جناه الا يطوف بالصفا والمروه قالت بما قلت يبدا اختي ان هذه لو كانت كما اولتها عليه كان لا جناح عليه الا يتطوف بهما ولكنها حسنت في الابصار كانوا قبل ان يسلموا يهلون الملاك الطاغيه التي كانوا يعبدونها عند المشرمة فكان من أعل يتحرك أن يتوب بالصفا والمروة فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرك أن نطوف بين الصفا والمروة فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما ثم ثم أخبرت أبا بكر أبا بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا العلم ما كنت سمعته ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة مما كان يحل بمناته ممن كان يحل بمناته كانوا يموتون كلهم بالصفا والمروة ولما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله ولا نموت بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا فهل علينا من حرج أن نقوم بالصفا والمروة فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية قال أبو بكر فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما بالذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصلاة حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت.
الإمام البخاري حدثنا أبو اليمان إيش أبو اليمان يا مزد من قال إيش أخبرنا شعيب إيش شعيب يا مزد عن الزهري يا جنك محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال عروة قال عروة yace urwa yace sa'antu aisha radiyallahu ta'ala anha yace na tambayi ummul mu'minin aisha ta na tabbata gare ta fa qultu laha nace araiti ya ummul mu'minin ba ni labari قول الله تعالى فتح الله تبارك وتعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما تسيء watantuwa ta mulkin da aisha abin da ya ce mata sai yake cewa fa wallahi ma ala ahadin junahun Allah ya tawwafa bis sama wal marwa tace ni yace ni ba abin da nake fahimta a wannan aya babu laifi ga mutum daya babu wani laifi ga mutum daya wani Allah ya tawwafa bis sama wal marwa mu ya tawwafa a duniya ya duba ya duba da dukkan asirarsa mu kuma ya tsawo ba a nusa mu duk haka ya kawo ya tsawo ba ya ce watan babu laifi ga wanda bai yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba kage shi a fahimtar ruwa sai da tsakanin safa da marwa tsaro da amurka shi a wanda aya abu da ya fahimta kenan yace laisa ala fa wallahi ma ala ahadin junahum babu laifi ga mutum daya Allah ya tsawwaba bis safa da marwa don bai yi tsawafi tsakanin safa da marwa ba to قالت سيد أم المؤمنين عائشة تجي بئس ما قلت يا ابن أبي تجي أنا ودم ونم فهمت ذاك يا كيدن يبن أختي يا كيدن يقواتا ma'ana ciyar da abin da ta yi fassarar nan wannan fassara da zai ciyar da ita ma'ana ba magana ba haka take ba aya ba haka take nufi ba inna hadhihi law kanat wannan aya da ta zamo kama awwalta ha alaihi kamar irin bakar da kai mata sai shi Qur'an da haka ne ya zai ce da ta zamo la junaha alaihi Allah ya tawwaba mun ina da da Isra'il ba da haka samu Yusuf da Isra'il su yi fahimta kaza ce ba haka ne ba kaza ne su ce kaza ta ce ba haka ake nufi ba kaza ake nufi don haka annabi sarki shi yayi alijaba li iradi mustadrakatu aisha al-sahaba ya tattara istidrakokan kuma da aisha a ta guda da alijaba annabi sarki shi to nan ma sai ta ce to ai inda irin tawilin da kai haka ne za ta bayan abin da zai ce watan zai ce watan fara juna alaihi Allah ya tsawo Allah ya tsawo da ba wato babu laifi gare shi in ya iya yi sa'ayi tsakanin su ba da mara babu laifi gare shi kamar Qur'an bai ce ba Allah ya tsawo sai ce an ya tsawo ba an ya tsawo bai ce ba Allah ya tsawo ba to kada mun da mu'min Aisha ta ce walakin na ra'ulatu magana aya ma kwata kwata bari ne da yin sukata don haka kaga ba a استشهاد الآية بقى فسر آية sai an san menene sauƙin nuninta ta zama ne saukata sannan a fassara ta sannan a yi istishari da ita domin ka a fassara ta bayan tun ba ko a yi istishari da ita bai rage muhalli ba muhalli ba ba ka sai ce to walakin na wajen bil ansari wannan aya ta sauka ne akan nan sabu kanu kawai an yi zulimu gabanin su musulunta yi billo da limanasar tafiya suna harma su taho su yi ta wajen daga sauti da bautar gunkin nan da ke da mamanat umarna ta da ta kofa wannan manat din wanda suke tsayawa a kan shi suna kalmomi na bauta suna yanka dabbobi jini ya kwarara gare shi wannan gunkin to shi ne manat to wannan aiki suke yi a jahiliya allati ba mai abdullaha inda mushallal wanda suke bauta wa nan a wurin da ake ce mushallal fakana man ahalla to duk wanda ya harma a nan to ya ta'arraju an ya tuba bis safa wal marwa yana kafa kafa kai laifi da yin sa'ayi da kewaya safa da marwa zai kaffa kaffa kada ya yi na yin safa kewayawa tsakanin safa da rawa to kada halin su a jami'a kenan in ji mun lafiya ta ce to kada ba sa a yi wa su wani bayan da su an zalika lokacin da suka tambaye ba za su sa sallar dangane da haka falan ma aslam mun ba mu shi ba mu shi wannan sai ce fadan ma sa'adu rasulan lahi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda babu da shi ko kowane da kasan mun duk da shi kawai sai ya ce man a hada ya kawai da ake kuma bisa bawan barwa fadan ma sa'adu maimakon fadan ma asdamu sa'adu rasulullah sallallahu alaihi wasallam lokacin suka musulunta sai suka tafi da barwa sallallahu alaihi wasallam an zai da dangane da haka ƙalu sai suka ce ya rasu da Allah ya tambaye da aka ya kawo dunkule ba ma bari ya kawo yadda suka ce lafafin da suka ce sai ta kawo ta ce sai suka ce ya rasulullah inna kunna na tahabbatu an nabu wa bayna safa wal marwa mun zama muna kafa kafa kan mu yayi wannan a jahiliya din mun tsaya amanat mun yi tali amanat to wato muna kafa kafa kada mu yayi na kewayawa tsakanin safa da marwa to a lokacin ne ba bisa wani zai saboda haka ne an zama ba ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da inna safa wal marwa da min sha'irillah kai dan da suke yi kan su kewa ga ta ba da marwa babu shi babu ne musulunci ne da ake bajariya don haka wa danga ga bana junaha alaihi an yatawwa bima babu ne su kewa tsakanin sa ba da marwa babu laifin da suke tsoro can a jahiliya yanzu babu shiga shi yake kan karewa ba wajibi ba ne kuma wajibi an gani kana gyara fahimtar kurwa ummina shada gyara mai fahimtar shi da sanin saurin zuru cewa a'a an aya na magana akan masu ganin jin kaikan su yi sa'ayi tsakanin sa fara hawa a jahiliya saboda za a wasu amana sai a ta falatina ba wannan ɗangan ba wannan laifin da suke gani can da jahiliya yanzu babu shi ba wai cewa yin tawafi dole bane ko ba dole bane a sa'i dole bane ko ba dole bane ko yana kore wajen shi yin tawafi da wannan fahimta ba shi ka yi ba ko ka to sannan kuma sai ya ci gaba الآية التي فأنزل الله تعالى سأل تبارك وتعالى سوف تدين الصفا سندين جزء الصفا والمروة دجوز المروة من شعائر الله ألا ألا مؤمن لك ألا مؤمن الدين من الله ألا مؤمن لك ألا مؤمن الدين من الله أيك عليك تشكم أيك تكش لأم بصرى الشيء الآية تكرتون آية الشيء قالت عائشة أم عائشة رضي الله تعالى عنها تشكي وقد سن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الطواف بينهما kuma bugu da ƙari bayan can sannan bugu da ƙari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanna ya shakanta ba sanna na sunna ba wato muqabil wajibi ba shi sunna ya shakanta yin sa'ayi tsakanin safa da marwa a matsayin sa shari don haka ji sannan sallallahu alaihi wasallam at-tawafa maza da sallallahu ya shar'anta kewayo ko za ka yawa ko sa'ayi bayyana ma tsakanin su ba da marwa don haka bare sai a halin kan ya tuka tsawafa don ka ba ku ba wata dama ba mu ta yi ga wani mutum ya bar tawafi bayyana ma ko ya bar sa'ayi bayyana ma tsakanin su ba da marwa ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن sannan kuma ya ce ya ba abubakar da farmani labari faƙara ya ce inna hada da ilmun ya ce wallahi wannan wani ilimi ne ma kuntu sami ido da labarin da shi ba taɓa ce shi ba dalilin cewa wasu mutane a jahiliya a jahiliya sun zama suna kafa kafa suna jin tsoron ci sa a yi tsakanin ba da wuraren sun tsaya a mana sai aka saukar da wannan aya dan ta kore kaidan da suke da shi a jahiliya don haka aka yi bala juna a alai an yi tsawon da wani ba ya ce wanda ne ba su shi wanda ɗan sami duniya da bashi wani da nashi zai faɗi nashi ilimin da ya ci a kan inda su kawo da babu ka ji wasu ilimi da aka samu da gumi na isha dalilin ke da inda su kawo da da kuma tauji abinda wannan aya ke fuskantarwa to shi kuma abubuwan na farama sai shi wani asiri duniya da na haɗe hakika na ji mazaje daga malamai ya kuru na suna ambatawa annan nasa cewa lawa illa ta sai doni kada ya ɗauka inda nasa ce to ina magana waɗanda umar duniya ya shaƙi magana Allah ko suna samu ta ce wasu mutane da samu don haka shi ma in yi mura zai doge sai ko waɗannan da na ɗan ce ba ta doge sai waɗannan da zai ɗaɗiya ta ambata kada ku bai cikin nasan da zai ba wannan hukunci sai ce na ji annan nasa cewa larabawa illa mawadar ƙarshen sai waɗannan da ɗaɗiya ta ambata a cikin bankare bin mana waɗanda suka zama suna harma a maratu kanu cikon magashi annan nasa kanu mutane sun zama ya kufu da kullum bisa barwar marwa suna yin su a yi tsakanin safa da marwa a jahiliya suna da dawafi kuma su yi su a yi tsakanin safa da marwa wannan al'adar su ce duk larabawa suna wannan to فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروه في القران قالوا lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci dawaki alqur'ani wal yatawafu bil bayt al-aziz wal yatawafu bil bayt al-aziz kada su yi dawaki da daddan dakin na mai albarka na kaba kada alqur'ani ya ambaci me ya ambaci dawaki amma wa lam yadhkur as-safa wal marwa sai zan wani lokacin bai ambaci safa da marwa ba fil qur'ani kan qur'ani to rashin ambaton safa da marwa kalu sai suna gani yanzu fa al'adar su tada su yi dawadi su yi sa'ali da su ba da marwa to amma qur'ani da zo dawadi da ya ambata to ko ko su yi dawadi sa'ali da su ba da marwa ba a yi shi ne ba ga yi halatta su yi ba to sa'ali sai suka tambaye rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kunna naqubu bis safa wal marwa mun zama muna yin sa'i tsakanin safa da marwa a da amma mun ga wa inna Allah anzala tawaf bil baiti manzo Allah sallallahu ya ambaci at-tawafa yin tawafi da daki a alqur'ani amma kada ne ku safa bai ambaci sa'i tsakanin safa da marwa ba ba hal alaina min arjin an natawwa bis safa wal marwa yanzu muna da laifi kuma ka ci gaba da yadda kuke yi mu yi tawafi mu yi sa'ayi tsakanin safa da marwa muna da laifi mun ci gaba da haka fa anzalallahu ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da inna safa wal marwa min sha'anillah inna safa wal marwa kada ba nuna ba wajibi bane a kaidan da suke ji an ambaci tawafi a alqur'ani ba a ambaci safa a alqur'ani to yaya a ce gaba da sa'i tsakanin safa da marwa duk da alƙur'ani bai amince shi ba sai Allah ta ya ce ai fa yadna alayhi wa san an yatawwa bima inna safa wal marwa min sha'airillah faman hajja al-bayta aw ihtamara fala juna alayhi an yatawwa duk wanda ne wa san sanje safa da marwa suna da cikin alamun addinin Allah wanda ya hajji ko ya umma fala junaha ba laifi gare shi kamar da kuke tunani an yi tsawo bima ya yi tsawafi da su aya tana kore tunanin suna akwai laifi tun da ba ku an ji da su bai ru to sai an mana ka ji abin da take nufi ba aya na kore cewa dawani ba wajibi dawani ba wajibi don haka da wannan wasu suka dauki suka tafi akan wannan fahimta ta gurba akan cewa dawani misali ta tsara zuwa rawajibi ummi aisha ne su ne sidraki akan cewa aya ba tana nufin ba wajibi bane a ga abin da suke nufi masu jin akwai kaikai wanda suke shi a jami'iyya shi ne an wanke musu shi a kankare musu shi cewa babu wani kaikai ba wani da biyu shi wajen a cikin yin wata sa'i tsakanin su bayan bawa ne. Don haka wajen imam Buhari yake cewa babu hujja ga wanda ke ɗaukar shi sai ta kan kuma da mawar musulmi ne wasu na kuma musulmi ba wajibi ba ne ya ce babu hujja ga su inda yan wannan aya ce kuma sai suka ce to ai dalilin su ne an ce man taɗauwa a fannan taɗauwa yana kan zai da ramiya yana kan zai da musulmi imam muhammad ya ce ai man taɗauwa a fannan bai kuma zuwa da sabarin rawa ومن تدعو أخيرا هنا قوما وحج الأمرة بس ومن حج البيت أو اعتبر فلجنا عليه أن يطرق بهما كم ومن تدعو أخيرا أي حج واللي حجي وأن تدعو إياك بفرج سيدة وهي تنبيه نازلة من تدعو أخيرا ko kuma ya gaba ya je umra ta nafiya man da Allah khairar kenan kaga man da Allah khairar rajidun ila al-hajj wal umra la ila as-sa'i wal safar ma bayan kuma umra sa bada marwa to dan haka nan ba dai hujja bane akan cewa watan sa'ayi ba wajibi bane sa'ayi rukuni rukuni ne
daga cikin arkan wanda shi ba a dora shi da jini rukuni zai karɓi jini a ba da jini a yanka wani abu ya dora wannan kare da yi ba shi ba na da an bar shahadi a wajen
eh bare da babu nace eh babu nace bare da su to sai na قال أبو بكر فأصبحوا قال أبو بكر أبو بكر شي ولا أبو بكر عبد الرحمن يشي to ka ji ya ji magana din ya ji abin da ya faɗa mishi da gudu ya ji kuma shi ya faɗa wa kowa abin da ya ji daga wasu ba da hannun ilimi to yanzu zai haɗa kamar ana jin dalilin saukar ya zama kashi biyu kuma yana da ma'ana biyu to shi ne sai abu bakar ya jami tsakanin da ya ce fa asma'u ya ce ni ina gani asma'u da ma'ana ina gani هذه الآية نزلت في تلك العين كريم تعلم أشكم وأن المتعلم لا تبد وأن سن وسط جماعة الأنصار وتؤمن إلى الآية الكرام وأن يزن أمرا يذلون المرا سيحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة سوكنا وأن سكيتين وأن كف كفا kassirai su zo su yi sai da ta ba da saboda sun yi wato tsaya a manas da su sannan kuma da waɗannan cewa mutane sun zama a jahiliya suna tawafi suna sa'ayi amma daga ba da buhari zai amince tawafi bai amince sa'ayi ba to tun daga lokacin sai suka rika jin tare tare su yi sa'ayi har suka dauki manzon Allah sai aya ta sauka fala juna alaihi an yi tsoro bima ya ce yana ganin duk ayat ta sauka kan su ne su biyu da waɗancan da waɗannan jama'atu min ansar da kuma sauran da baki daya laraba za a yi jirin da tilkani aini kilai bima to ga kuma fadilin da ya rabu da ya kame da haurar juna waɗanda ke kaffa kaffan gaske laifi an yankufu bil jahiliya waɗanda suna tawafi a jahiliya da safa wal marwa ma'ana suna sa'ayi tsakanin safa da marwa don tawafi din har a da Qur'ani haka yazo don haka sai da aka amfani da wurin tawafi wajen sa'ayi eh balisa alai bala juna alai an yatawaba ba ce an yasa ba sai ka ce an yatawaba za ka za a yi daji a cikin hadisi da maganganun malamai استعمال اللفظ الطواف والسعي في أن يكون الجاهل بين الصفا والمروة وإن سكي gudun filai biyu su yi sa'i tsakanin safa da marwa wallafi ne kukuna da waɗanda su da can suna yi sun mai harraju sannan suka yi da kaffa kaffan kasu laifi bi na yin tsawafi da su fi islam a cikin musulunci saboda ne min ajiye an ba ta'ala a mara bin tsawafi da bai domin allah ta baraka wa ta'ala ya umarci da ya umarni da yin tsawafi da daki da barasa wal yatawafu bil bayt al atik amma wal yatawu safa bi amri safa ba to ko ko shi safa din ba a yi kamar yadda suka saba to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar dan ya kusan da tunanin su hatta zakar zalika har ya ambaci wannan ba'da ma zakar tawafu bil bayt bayan an ambaci an saukar da wani yatawu bil bayt al atik to lo- bayan haka ne wa inna safa wal marwa min sha'air Allah فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليه فسوف